بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka رياض الصالحين من كلام السيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين كم من شيء يومنا ثلاثين قوتا ذو القعدة هجرة مزالة صلى الله عليه وسلم ذو الحجة أخوان هجرة مزالة صلى الله عليه وسلم أنا دبو دا دري هدو دا ربعين دا أكو وان دا دي دي دا شرن دا ترى قوتا بقوي ميلادية أنا دبو بيو دا شرن دا بيو sati wancan wanda ya gabata mun karanci babu birrin walidaini wa silatul arham mun zo ƙarshen wannan babi yau za mu tashi karatu sabon babi babu tahrimu al'uquq wa qati'atur rahim babi wanda yake karantar da mu haramcin al'uquq sabawa mahaifa wa qati'atur rahim da yanke zumunta mala ya fara bayanin wannan babi kamar yadda al'adar shi ce ɗabi'ar shi ce farawa da ayoyi daga alkur'ani mai girma wanda suke bayanin ko tafsirin wannan babi قال الله تعالى الله مدوكاكي na cewa فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وقال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا nan farkon aya da da malam ya kawo Allah madaukaki na cewa hal asaitum ashe yanzu ba yayi kiris kum ba ya kasance kiris ba in tawallaitum idan kuka juya baya kuka ba alqur'ani mai girma baya kuka bar tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuka bar musulunci an tufsidu fil ardh da za ku yi ɓanna a cikin doron ƙasa, wato ƙatti'u arhamakum kuma ku yanke zumuntar da take tsakanin. Ula'ikan lazina la'anahumullah, wannan usulubin iltifat kenan, wa'annan su ne wanda Allah maɗaukaki ya nisatar da su daga rahma, wanda suka yi watsi da dokoki na Allah da Musulunci, suka ta yi suna ɓanna a doron ƙasa suke zub da jinanan musulmi su ci dukiyoyinsu da zalunci kuma su yanke zumunta wa'annan su ne wa'anda Allah maɗaukaki ya nisatar da su daga rahmashi fa a san mahimmallah Allah ya maka ya kurumtar da su wa a'ama a basarahun kuma ya makabtar da ganinsu Allah maɗaukaki ya ce wallazina ya ƙata'una yankuduna ahdallah haka nan wa'anda suke warware alkawalin Allah maɗaukaki min ba da mai bayan an kulla shi wa ya ƙaƙa'una ma'amar Allah bi an yusal kuma suke yanke abin da Allah maɗaukaki ya yi umarni a sadar da shi shi ne zumunta wa yufsiduna fil ard kuma suna ɓanna a doron ƙasa ula'ika la'anu lahumul la'ana wa'annan suna da la'anta ta Allah maɗaukaki wa lahum su'ud dar kuma suna da munannan makoma gida gobe kiyama Allah madaukaki na cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya Allah madaukaki ya wajabta ya hukumta kada ku sake ku bautawa kowa sai shi wa bil walidaini ihsana game da mahaifa kuma ku kyautata musu imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma ko dai ɗayan su ya kai tsuha girma ya kama shi aukilahuma ko kuma su guda biyu gaba ɗaya mahaifa sun kai matsayin sun manyanta wala taqullahuma uffin kai matsayin kada kadda ka ce musu mummunar kalma ko da uff laraba suna cewa babu kalmar da ta yi karamci kamar ka ce uff kalma ce wadda za ta karantar da kai kosawa da rashin ladabi wala tanharhuma kuma kadda ka musu tsawa wa qul lahumu qawlan karima ka fada musu fada mai karamci mai girma wakhfid lahumu janaha dhul ka sassabtan musu da fukafukai na kaskanci min arrahman rahma mutun ya da fufuke ne a a Allah madaukaki na karantar da mu matsayin ladabin da zaka wa mahaifa ka jijika ka jikansu ka musu ladabi wa kun rabbir hamhuma kama rabbi ya sagira kuma ka yi ka musu addu'a ka yi ka cewa ubangiji na irhamhuma ka rahamce su ka musu rahama kama rabbi ya sagira kamar yadda suka rene ni suka cancane ni ina karami duba ka ga yadda uwaye suke gwagwarmaya ganin ɗansu ya zama wani abu a duniya ba ma kamar mahaifiya sha fitsari ta sha kashin mutum ta kwana da yunwa ta kwamba ta yi barci ba saboda ɗanta amma kai a lokacin da girma ya kama ta kuma kana tsantsanin fitsarinta ko kashinta ko kuma kana tsantsanin zama da ita hali ita ko a wannan lokaci a shi sa ba abin da ɗa zai iya sakautawa mahaifanshi na wani ganin cewa ya musu gata sai dai a matsayin ya same su suna bayi ya sai su ya ɗautar da su inda kai za ka musu ne ba don kana su ba su kuma za su ma ne suna tsananin su malaye kawo hadisai na farko hadisin abubakra nufai bin al-harith radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر مزالة صلى الله عليه وسلم يتي أشي ينزبا زنباك لاباري با wanda kabira babban zunubi wanda ya kowanne daga cikin manya-manyan zunubai salatan sai da wannan su uku ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir wannan kuma uslubi ne na tauhidi jan hankalin mai saurare a bisa muhimmancin abin da za a faɗi shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hukuma wannan magana saboda girmanta qulna bala ya rasulullah sabai suka ce haka nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bala ba da amsa ce ta abin da yake haka nan qala al ishraku billah na farko shine dai hada bauta bauta Allah da wannan Allah wa uququl walidaini da sabawa mahaifa wulakantar da su daukar su ba komi ba wa kana muttaqian lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wannan magana ya kasance iya kishin gide fajalasa sai zamna faqala ala wa qawlu zu wa shahadatu zu ku saurara da faɗa ta ƙarya da shaidar zir shaidar ƙarya abinda ba haka ba mutum ya zo saboda dukiya da za a ba za a bashi ya zo yayi karkata akala ta shaida yayi shaida ƙarya domin a zalunci ma'abucin haƙƙi fama zala yukarriruha wazala sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba iya mai da wannan magana ala wa qawlu zur wa shahadatu zur bai gushe ba iya mai da wannan maimaita wannan magana hatta kulna sai da muka ce laitahu sakata ina ma a ce manzala sallallahu alaihi wasallama ya kyale saboda suna tausayawa halin da suka ga manzala sallallahu alaihi wasallama ya shiga muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما an samu wannan hadisi daga Abdullahi da Amr da As wanda yarda Allah ta kara tabbata gare su an Nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi wanda tsirayen Allah da mun ci kara tabbata gare shi kale al kaba'iru abubuwan da ake cewa manya manyan zunubai al ishraku billah sune hada bauta Allah da wannan Allah wa uququl walidaini da sabawa mahaifa wa qatlun nafs da kashe ran da Allah madaukake ya haramta a kashe ta wal yaminul ghamus kuma da rantsuwa ta ƙarya rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito na hadis qala al yaminul ghamus rantsuwa mai dilmiyaswa ko ta ƙarya allati yahlifuha kadiban shi ne rantsuwar da mutum yake yin ta iya mai karya ya san karya ce kuma yi rantsuwa abin ba haka ba ne ce wallahi haka ne bai gani bai ce wallahi na gani ba a kwani bai ce na rantsa da Allah an kwani an ce wane ya ce kaza da kaza ya halifu ha kaziban amidan kuma da gangan ya san abin ba haka nan ba ne ba to wannan sai aka mata take yaminul ghamus summiyat ghamusan an sanya mata ghamus mai dirmiyaswa li'annaha taghmisul halifa fil ithm domin tana dirmiyar da wanda ya rantsuwa cikin zunubi kuma yanzu wannan zaka same shi ya yaɗu su ta da mutum ƙarya ce amma ta dan ta yi ran ya ta rangada rantsuwa Allah وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل أنسى من حديث لك عبد الله بن عمرو بن عاص دي دالة تكار تبتا أدريس يتي يتي من قال صلى الله عليه وسلم ياتي من الكبائر نادق من يمن ينسن بي شتم الرجل والديه mutum ya zagi mahaifanshi قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه suka ce manzala sallallahu alaihi wasallam yanzu mutum zai zagi zai iya zagin mahaifan shi abu ne na mamaki a ce mutum ya zagi mahaifan shi qala na'am manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce musu eh mutum na iya zagin mahaifan shi yasubbu yasubbu abar rajuli fa yasubbu aba sai zagi uban wani shi kuma ya zagi uban shi kenan hadhihi bitilk wannan in ka zagi uban wani wani uban wani uban ka za a zaga kuma wannan subhanallah zaka ga tsakanin samari wannan muguwar tabi'atin MC ne ko bariki ne mutum ya zo zai gaisa da kai ko ya zo ya rangada ma ya zage ka kai ma haka nan ka zage shi ka zagi mahaifan shi ya zagi mahaifanka kuma wai wasa ne wa yasubbu ummahu fa yasubbu umma ya zagi uwar wani shi ma ya zagi uwar shi kenan wanda idan ka zagi uwar wani ya zagi mahaifiyarka to kai ma kaman ka zagi mahaifiyarka muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wannan kenan na daga cikin manya-manyan zunubai fi riwayatin ya zo a cikin wata riwaya inna min akbaril kaba'ir na daga mafi girman zunubai an yal'ana rajulu walidai mutun ya la'anci mahaifan shi qila ya rasulullah aka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa yal'anu rajulu walidai yaya mutum zai la'anci mahaifan shi qala yasubbu abar rajuli fa yasubbu aba ya sai a yanda zai yi ya la'anci mahaifan shi shine a lokacin da ya zagi uban wani shi ma sai ya zagi uban shi wa yasubbu ummahu fa yasubbu umma ya zagi mahaifiyar wani shi ma sai ya zagi mahaifiyar shi wa na abi muhammad Jubair bin Mut'im radiyallahu an an samu wannan hadisi daga baban Muhammad Jubair dan Mut'im wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulul jannata qati'un mai yanke zumunta bai ya shiga aljanna an wa ku duba ku ga hadarin zumunta kuma abinda aka yi sakaci da shi yanzu za ka ga mutum ɗan uwanka ne na kusa nan shi ne amma ba ka san shi ba kuma ba komai ya kawo haka ba sakaci da sadar da zumunta ba ka sadar da zumuntarka ba barantana ka san wane ɗan wane shi kan wane ɗan wana ne haka shi ma ƙala la ya dukulul jannata ƙati'un baya shiga aljanna mai yanke zumunta ƙala sufiyanu سفيان الثوري أو ابن عيينة رحمه الله يتي في رواية يعني قاطع رحم وانديك ينكي زمنتا تفق عليه وناليس إمام البخاري ده مسلم سكفتدش وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة أنسى من حديث لغا أبو عيسى مغيرة بن شعبة رضي الله عنه وان يردع لا تكار تبتا قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi wanda tsirayen Allah da amince su kara tabbata gare shi kala yake inna Allah ta'ala harrama alaikum uquqal ummahat ku sani Allah madaukaki ya haramta ya haramta akan ku ko ya haramta muku wulakantar da mahaifa rishin ladabi da su rishin musu biyayya wa man'an wahat da alkararowa kuma da kawo-kawo ba ni ba ni ta wannan Allah ya haramta wannan kuma nan galiba an kawo hukukul ummahat ba a ce ba alwalidani walidai ne saboda galiban za ka ga an yi an yi wa uwa rashin kumya domin saboda rauninta wa mana'an da hana abin da ya kamata ka bada na zakka ne ko kuma na ciyarsuwa ne wahat kuma da kawo bani bani qala wa ma'ana na wa kariha lakum wa wa'dul banat kuma da kashe 'ya'ya mata Allah ta wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa kariha lakum qila wa qal kuma yaki muku abu uku shine qila wa qal an ce ya ce an ce kaza ai abu kaza an ce abu kaza akai ko kuwa ne ya ce abu kaza akai abu kaza akai wa kasratu su'al hallo an ki an ki muku yawan tambaya tambaya abin da ba a bukata a tambaya sai ya tambaya asa akwai bukatar da tambayar da da kaji ta tambaya ce ta shirme bai kamata ba a yi irin wannan tambaya amma ba ana nihin ba babi na ilimi a'a babi na ilimi so ake ka yawaita tambaya domin sababi ne na fahimta da sana abin da ya rikita gare ka wa ida'atul mal kuma an ki muku wulaƙantar da dukiya da tozartar da dukiya sanya ta a wurin da bai dace ba sanya muttafaqun alaihi wa hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi qawluhu man'an ma'anahu mala yace imam an-nawawi rahimahullah yace man'an ma'anar shi man'u ma wajaba alaihi hana abin da ya wajaba akan shi misali na zakka ko kuma ciyarsuwa wadda ta zamanto wajibi ce akan shi wa hat talabu ma laysa la neman abin da ba nashi ba yi ta roƙon abin da ba nashi ba ووعد البنات معناه كشي آآ ماتا معناش دفنهن في الحياة كاهن مسلمتي قيامة جاهلية a yanayi al'umma ta larabawa balma da sauran al'ummomi iya mata ba su da matsayi idan a hiwa mutum iya mace sai ya zamanto iya bakin cikin wannan haihuwa har ya yi kaɓoyewa kan mutane su gan shi an ba shi labari iya mace shi kenan ya shiga cikin mugun abu da tashin hankali ba zai huta daga cikin wannan bakin ciki ba sai ya kama wannan diya ya kai ta ya binne da ranta musulunci da ya zo ya ba su 'yancin rayuwa tahin turawan yamma su nemi 'yancin mata babban 'yanci da musulunci ya ba su shine 'yancin rayuwa ba da dadewa ba miladiya tana da 1800 da hamsin da wani abu a farar shi ana sai da mata su ne dai uwaye yan neman yanci ko in bin mance ba a alman an zamna a barlaman suka zamna a kan a yi shawara yanzu a tantance mace mutunci ko kuma aljani ce ko kuma ina za a raba ta ce hannu kuma su ne yanzu suke cewa yancin mata yancin mata na'am قالت وعدهن شيني دفنهن في الحياة وقيل وقال معناه أنت ياتي معنشي الحديث بكل ما يسمعه mutum ya zantar da dukkan abin da ya shi mai hankali baya hakan ba dukkan abin da ka shi ba na labari za ka zantar da shi za ka zantar da abin da ya zamanto alkhairi ne tabbatacce abin da ya zamanto sharri ne za ka kyale shi domin ba a san aya da sharri shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya huda alkhairi ko kuma ya kyale duk zancen da kaji idan ka hade shi fitina za ta tashi ba aikin ka bane ba domin ba a tambaye ka shi ba ba a tambaye ka shaida ba to shine malam yace alhadithu bi kulli ma yasma zantar da zantar da abinda dukkan yaji fa yaqulu qila kaza wa qala fulanu kaza zaka ji yace ai an ce kaza wane ya ce kaza mimma la ya'lamu sihhatahu na abinda bai san ingancin shi ba kawai da ya ji labari shi dai ya haɗa ya yawa ne kawai ya zama radiyo kawai sai bada bbc ya yi ta bada labari an ce kaza an ce kaza alhali ba tantance gaske shi ba shi ko Allah madaukaki na cewa ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin dan ka ji zance yi kokari ka san gaskiyar shi da rashin gaskiyar shi in ba haka ba za ka kasance ka kwashi zunubi na yada abin da ya zama to ba daidai ba nam wala ya zunnuha kuma bayya zaton wannan abin gaskiya ne wa kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum makaryaci ko ƙarya ya zantar da dukkan abin da ya yi in dai al'adar mutum ya ji duk abin da ya ji sai ya ba da labarin shi to kwa za a same shi bakareci wa ida'atul mali ma'anar shi tozartar da dukiya bata dukiya tabdhiruhu wa sarfuhu fi ghairi alwujuhi alma'zun biha min maqasid al-akhirah wad-dunya tozartar da dukiya shine wulakantar da ita almubazzarantar da ita da ciyar da ita a wurin da ba fuskar da Allah maɗaukaki umarni da ita ba na ɓangaren munuha ta lahira ko ta duniya za ka ga wasu Allah ya ba su ni'ima amma wannan ni'ima suna tozartar da ita Allah ya ba su dukiya suna sa wannan dukiya a cikin sharholiya kowa ce raye-raye ne kada-kada ne gayyen shaidan a wannan lokaci za ka same shi gwani ne a ba da duke shi amma al'amari na addini haɓakar da al'umma haɓakar da addinin musulunci za ka same shi rago ne a nan wa tarku hifzihi da barin kiyaye wannan dukiya ma'a imkanin hifz tare da da samun damar wannan kiyaye dukiyar wa kasratu su'al yawan tambaya ma'anar shi al-ilhahu fi ma la hajata ilai matsawa da tambaya a cikin abin da ba a bukata zuwa gare shi wa fil babi ahadithun sabaqat fil babi qabla ya zo a cikin hadisan da suka gabata na babin da yake ya gabaci wannan babi qablahu ka hadith kama hadisin wa aqta'u man qata'aki Allah madaukake cikin hadisul qudusi yace kuma zan yanke zan yanke wanda yanke zumunta ana ne zumunta da hadisin man qata'ani qata'ahu qata'ahu Allah mahaifa take cewa ko zumunta take cewa dukkan wanda ya yanke ni to Allah zai yanke shi ina ga lokaci yayi kan mu shiga cikin sabon babi abinda muka hodi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk